yarwa kuma yubilil wanda Allah ya batar da shi fa ulaika humul khasirun to waɗannan su suka yi asara wannan aya tana nuna mana mashi'a ta Allah madaukakin sarki da kaddararsa yana batar da wanda ya ga dama da hikimarsa ya shiryar da wanda ya ga dama da adalcinsa ubangiji ya sake ba mu wani misali na kaddara wanda ya riga da ya yi shi ya kaddara ta tun fil azal Allah madaukakin sarki yake wala qad zara'na bi jahannama katiran min al-jinni wal ins na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها na'am أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون na'am ubangiji subhanahu wata'ala ce wala qad zara'na li jahannama hakika mun yi halitta saboda wutar jahannama kasiran min al-jinni wal ins da yawa daga cikin aljanu da mutane wato mun halicci mutane da yawa aljanu da mutane da yawa dama an yi su don su shiga jahannama a wannan yana nuna mana kaddara ta Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wata rana an yi wata jana'iza ya ce babu wani a cikin ku face in ɗan aljanna ne Allah ya rubuta shi ɗan aljanna ne idan ɗan wuta ne shi ɗan wuta ne sahabban manzon Allah hankalinsu ya tashi sai wani ya ce ah to in haka ne ai kawai ba sai mun tsaya mun yi aiki ba manzon Allah ce a'a kowa ya aiki in kaga mutum ya kama aiki mai kyau to alamar shi dan aljanna ne in kaga mutum yana mummunan aiki to da alamar cewa shi dan wuta ne ubangiji ya kaddara ya rubuta waɗannan mutane za su shiga aljanna waɗannan mutane za su shiga wuta tun fil azar Allah ya tsara komai da komai wannan raddi ne ga kadariya ubangiji subhanahu wata'ala ya riga da ya kaddara komai da komai sai dai mu roki Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu hanya madaidaiciya a ubangiji ya ce su waɗannan mutane da aka yi su dama wuta za su shiga lahum qulubun la lahum a'yun ay qulubun la yafqahuna biha suna da zuciya amma ba sa fahimta da zuciya zuciyar ba ta musu amfani walahum a'yun suna da idanuwa la yubsiruna biha ba sa gani mai amfani da waɗannan idanuwa walahum azanu suna da kunnuwa la yasma'una biha ba sa ji ji mai amfani da wannan kunnuwa ɗin ula'ika kal an'ami ubangiji ce waɗannan yadda ka san dabbobi haka suke balhum adall sun ma fi dabbobi bacewa ula'ika humul ghafilun waɗannan su ne gafalallu a wannan kenan Allah madaukakin sarki ya kaddara komai tun kafin a halitti sama da ƙasa. Ubangiji subhanahu wata'ala yana magana a cikin bayinsa a waɗanda jinsu da ganinsu da zuciyarsu ba ta musu amfani, saboda ba su fahimci gaskiya ba. Allah ya yi bayanin mutanen annabi Hud alaihi salatu wassalam. Bayan an aiko musu annabi Hud ya musu wa'azi, har ma suka ce a zo da azaba. idan annabi hudu da gaske yake Allah ne ya aiko shi azaba ta zo aka halakar da su ubangiji ya ce waja'alna lahum sam'an mun sanya musu ji wa absaran mun sanya musu gani wa afida mun sanya musu zuciya fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afdahum min shay'in jinsu da ganinsu da zuciyarsu bata musu maganin komai ba iz kanu yajhaduna bi ayatin lahi saboda sun kasance suna jayayya da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala bangiji ya siffanta wasu daga cikin munafikai yace summun bukumu umyun fa hum la yarji'un kurame ne bebaye ne makafi ne ba sa dawowa kan hanya madaidaiciya saboda ba su dawo kan hanya ba Allah ya siffanta su da makanta da kurmanta da bebanta a wata ayar Allah ce summun bukumun amyun wa hum la ya'qilun bebaye ne kurame ne bebaye ne makafi ne ba su da hankali ubangiji yake faɗa game da kafirai ce walau alima Allah fi khairan la asma'ahu da Allah ya san wani alkhairi a cikin zuciyarsu da ya jiyar da su gaskiya ba ana nufin ba su ji gaskiyar ba ne sun ji ta amma ba su yi amfani ba da jin ba don haka ya zama ba su ji ba kenan walau asma'ahu kuma ko da an ji yadda su la tawallaw hum mu'ridun da sun juya baya suna masu bijirewa ubangiji ya ce fa innaha la ta'mal absar kallo na ido ba shine yake makancewa ba walakin ta'mal qulubul lati fi sudur zuciya da ke a cikin wato ƙirji ita ne take makancewa zuciya da take cikin ƙirji ita take makancewa ubangiji ya ce wa man ya'shu an zikrir rahmani yuqayyib lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda ya makance daga ambaton Allah mai rahama za mu haɗa shi da shaytan sai zama shi ne abokin haɗinka ya zama kullum yana tare da shaiɗan fa innahu la yasuddunahum an as-sabil su shaiɗanu suna batar da mutane daga bin hanyar Allah madaukakin sarki wa yahsabuna annahum muhtadun su ko mutane suna tsammanin suna kan shari'a alhali ba akan shari'a suke ba kenan kallo da ji da zuciya amfanin su imani da Allah madaukakin duk mutumin da yake da ido bai yi imani ba idansa ba shi da amfani wanda yake da kunne bai yi imani ba kunnensa ba shi da amfani haka mai zuciya bai yi amfani da zuciyar wajen tunani da ɗaukar gaskiya da amfani da ita ba to zuciyarsa ba mai amfani ba ne a gare shi ubangiji subhanahu wata'ala ya siffanta su da dabbobi yace yadda kasan dabbobi suke dabbobin ma da aka tashi siffanta su sai aka siffanta su da dabbobin gida masu bincike sun tabbatar da cewa dabbobin gida sun fi dabbobin daji wato jakunta dabbanci dabbancinsu ya fi dabbancin dabbobin daji wannan wata hikima ce ta Allah maɗaukakin sarki su dabbobin gida da Allah ya sa suna ƙarƙashin mutane da kulawa ta mutane sai zama na mutane ne suke control ɗinsu sai Allah sai ya ɗauke musu hankali sai zama ba su da hankali raƙuminka idan ba shi da lafiya za ka nemo masa magani kinkiyarka in ba ta da lafiya za ka gane za ka nemo masa magani ka sha ya ta ci ko ta sha ta samu lafiya har ma kai ga za a iya feɗe cikinta a gyara ta a mata tiyata a dawo a ɗinke amma dabbobin daji ina za su samu haka ba za su samu irin wannan ba to su sai Allah ya ba su hankali dabbar da ke cikin daji ba ta ƙarƙashin kulawar wani idan ta yi ciyan ciki ta san ciyawar da za ta ci ta warke da izinin Allah mun gane ko in ta yi wata cuta ta san yadda za ta yi ta ci abincin da za ta ci ta warke da izinin Allah maɗaukakin sarki su sai Allah ya ba su wannan basira ɗin don haka da ubangiji ya tashi siffanta mutanen da ba su imani ba sai ce kamar dabbobin gida wannan kalma ta siffanta su da dabbobin gida la'alla a nan bahaushe ya samo kalmar magidaji mun mun ta ko bai ce bai ce ba jeji ba sai ce ba gidaji me ba nan ba gidaji ko ko dabbar dabbar gidaji kenan mun gane ko na'am sai siffanta duk wanda zai kato bara sai a ce masa ba gidaji sai ka bari ya kai wajen rashin hankali kun ga idan muka ga abun da gida aka siffanta shi ba da jiji ba bi ma'ana mai kama da dabbar gida wajen rashin hankali da kato bara mun fahimci wannan ko to ubangiji ya ce waɗannan yadda ka ga gidadawa wato dabbobin gida bal sun ma fi dabbobin gida gidadanci ula'ika humul ghafilun waɗannan su ne kafalallu ji Allah subhanahu wa ta'ala na'am Allah marfashin sarki ce walillahi asma'ul husna fad'uhu biha walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun na'am walillahi al-asma'ul husna na Allah ne kaɗai sunaye masu kyau bi ma'ala Allah maɗaukakin sarki yana da sunaye masu kyau mafiya kyau shi ne mai wannan fada'uhu biha ku roƙe shi ko ku kira shi da wannan sunaye wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i ku bar waɗanda suke karkacewa game da sunayen ubangiji suke barin hanya da yuju zauna ma kanu ya'malun da sannu za a sakanta musu da abin da suke aikatawa a wannan aya mai albarka ubangiji ya yi bayanin cewa yana da sunaye kyawawa duka sunayen allah kyawawa ne idan aka ce husna shine mafi kololuwa wajen kyau wanda babu kyan da ya kai shi a sunayen allah dukansu kyawawa ne ta yadda suka zama kyawawa shine mutabaqatul ismi lil musamma e dacewar sunan da wanda aka sa masa suna a zaka ga wani an sa masa suna amma bai dace da sunan ba wani kuma an sa masa suna shi ma bai dace ba ya kamata a ce sunansa ya fi ma'ana yadda yake ya fi sunar kyau sunan ba haka ya kamata ya zama ba to amma sunayen Allah daidai suke idan ka ce Allah maɗaukakin sarki mai ilimi to wannan ya dace da Allah maɗaukakin sarki Allah mai ilimi ne iliminsa ya wuce yadda kake tsammani ba wanda ya isa a ce ya gama sanin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala babu shi mun karanta a baya cewa eh khidir yana cewa annabi Musa alaihi salatu wassalam da tsuntsu ya hau kan gefen jirgin ruwa ya yi kwamfada ko ɗaya ko biyu tattaka ɗaya ko biyu sai ce kaga tattakan da tsuntsun nan ya yi a ruwan nan to da ilimi na da iliminka da ilimin halittu gaba ɗaya bai wuce wannan tattaka guda biyu da tsuntsu ya yi a cikin teku ba kun ga iliminsa ya wuce na kowa kenan kuma ya san komai babu abin da ke kuya masa la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama yau da zaka san professor a wani bangare na ilimi idan ya zo wani bangare yana magana sai kaga ya zo da ajaib masu magana suka ce man takallama fi fannihi ata bil ajaib ai fi ghairi fannihi ata bil ajaib duk wanda yayi magana a fannin da ba nasa ba to zai zo muku da katobara da yawa shine ajaib din zaka ga ya zo da wasu maganganu da za a yi mamaki yanzu wane da ilimin sai faɗa haka a to ba fannin sa bane ba fannin sa bane to amma Allah madaukakin sarki ilimin sa ya mamaye komai da komai babu wani abu da yake kuya masa zaka idan aka ce Allahu alimu ko alimu to ilimi ne wanda ba shi da iyaka ba zai kamantu ba in aka ce Allah mai ji ne ji ne wanda ba shi da iyaka ba zai kamantu ba a kai da kake ji jin kai takaitaccen ji ne amma jin Allah madaukakin sarki gamamme ne kuma daga cikin kyawun kyan sunayen Allah idan Allah ya sifantu da wannan sunan to bayan abin da sunan ya kunsa yana kunsan wasu ma'anoni da suke ƙara zama kamala ga Ubangiji subhanahu wataala in ka ce Allah mai masani ne bi ma'ana ba zai taɓa mutuwa ba daga cikin kamala idan kai aiki na kwarai ko mun kankancinsa to Allah madaukakin sarki ya san da shi ba zai manta da shi ba wama taf'alu min shay'in ya'lamuhu Allah a duk abin da kuka aikata Allah ya san da shi ko mun kankanta sa in alkhairi ne idan na sharri ne duk Allah madaukakin sarki ya san da shi idan aka ce Allah na sane da kai daga cikin ma'anarta shine Allah zai maka rahama ba zai kyale ka ba duk sanda wani abu ya faru za ka ji mutum ya ce Allah ya san da mu ma'ana Allah ya san da mu zai jibanci al'amarinmu ba zai bar mu ba zai taimake mu to kun ga ilimin Allah ya shafi wannan amma ilimin bayi ba ilimi ne mai ma'anar biddul jahal kusan baya wuce haka kishiyar jahilci ko kuma kwarewa akan abin da aka siffanta ɗan adam da shi iya nan yake tsayawa amma ilimin Allah maɗaukakin sarki ya shafi mai rahama ya shafi rashin mantuwa mun gane ko Allah baya mantuwa sannan Allah maɗaukakin sarki mai rahama ne Allah mai jin kai ne wannan duka ya shafi ma'ana na ilimin Allah subhanahu wataala haka sauran sunaya idan ka zo ka yi ɗauke su ɗaya bayan ɗaya in ka ce Allah maɗaukacin sarki mai rahama ne wannan rahamar Allah maɗaukacin sarki ta kore me ta kore mugunta Allah maɗaukacin sarki baya mugunta in yama muguntan daɗi zai ji ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima idan kuka yi imani kuka gode ma Allah maɗaukacin sarki in Allah ya muku azaba mai azabar za ta yi ma Allah maɗaukakin sarki babu abin da za ta masa don haka Allah yana azaba a bayinsa ba don yana jin daɗin ya azaba ba a shi mai tausayi ne ra'ufin sannan kuma shi rahimu rahamar Allah maɗaukakin sarki kuma du ta shafi iliminsa saboda Allah ya ce wasi'a kulla shay'in ilma wa rahmati wasi'at kulla shay'in rahamata ta shafi komai kenan ya san da komai ya san da kowa mun gane ko zai yi ma kowa rahama ba zai bar bayinsa haka ba wannan sunan Allah mai rahama in ka ce al-malik mai mulki ya shafi duk wani abu da mushrikai suka karkace suka ce ba su san ar-rahman yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala ba a suka ce su ba su san ar-rahman a cikin sunayen Allah ba suka kafirce mu ar-rahman Allah ce wa hum yakfuruna bir-rahman suna kafirce mu sunan Allah ar-rahman to wannan yana daga cikin ilhad mutum ya karkace a daga cikin ilhad shine san daukan sunan Allah a sanya mu wani daga cikin halittunsa gumaka kamar yadda aka dauki Allahu aka ce lata aka sanya malata al-aziz aka ce uzza almannan aka ce manata to wannan ilhaji a ɗauki sunayen Allah a yi ishtikakinsu a sanya mu gumaka idan aka yi haka an yi ilhaji daga cikin ilhaji a cikin sunayen Allah maɗaukacin sarki shi ne ƙoƙarin kamanta siffofinsa da sunayensa da na halittunsa ka zo ka ce daidai suke da na halittunsa wannan shi ma ilhaji ne an ce ma Allah maɗaukakin sarki na da hannu ka ce ba hannu ba ne in aka ce hannu ne ai bayinsa suna da hannu ka kamanta Allah da bayinsa kuma Allah ya ce laisa ka mislihi shay'un sai mu ce eh haka ne laisa ka mislihi shay'un qarasa aya zai ce ma wa huwa samiul basir me ma'anan sami'u me ji me ma'anan albasiru me gani sai ka ce to ai bayin Allah ma suna ji suna gani sai ce ma a'a jin Allah ba irin na bayinsa bane haka zai ce ma ganin Allah ba irin na bayinsa bane sai mu ce to kai ma a'a amsar da ka bayar ita ya kamata kai amfani da ta sai ka ce hannun Allah ba irin na bayinsa bane mun gane ko sai ka yadda cewa yana da hannu amma ba irin na bayinsa ba to idan mutum ya yadda da wannan ya kubuta daga ilhadi amma ka musa sunayen Allah da siffofinsa wannan babban ilhadi ne yahudawa suna da ilhadi a sunayen Allah da sifofinsa su ne suka ce inna Allah faqirun wa nahnu aghniya Allah daga cikin sunayensa akwai algani akwai ar-razzaq to sai suka musa sai suka ce su ne masu arziki Allah talaka ne kun ga sun yi ilhadi a sunayen Allah Allah madaukakin sarki na da hannu suka ce yadullahi wa khalula sun yadda akwai hannun amma suka ce hannun Allah a shanye ne saboda Allah baya ba da kyauta mun gane ko kun ga wannan ilhaji ne to duka wannan a bar su ubangiji ya ce da sannu za mu sa ka bar waɗanda suke ilhaji ma'ana bari wato ka kyale su Allah zai musu azaba kamar yadda Allah ce sayuju zauna ma kanu ya'malu da sannu za a sakanta musu da abin da suke aikatawa kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ce zarni wa man khalaqat wahida ka barni da wanda na halice shi shi kadai aka yazo duniya waje altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda har zuwa karshen ayoyi me ake nufi da zarni ana ka barni da shi zan masa azaba mun gane ko fazarhum yahudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adu kabar su ta kutsawa suna shegantaka suna wasa har wa'adin da Allah ya sanya musu lokacin wa'adin yazo bi ma'ana Allah madaukakin sarki zai yi musu azaba dan haka a gaba zamu ga wata aya da take fassara mana wannan insha Allah ta'ala fadin Allah madaukakin sarki fa da uhu biha ku roki Allah da waɗannan sunayen nasa kyawawa malamai suka ce yana da kyau idan mutum zai yi addu'a zai roki wani abu daga gurin Allah madaukakin sarki sai ya duba ya ga idan akwai suna na Allah maɗaukakin sarki da ya dace da wannan abu da yake nema sai ya roƙe shi da sunan sai ya roƙi abin da yake so misali ka ce ya rahmanu irham ya Allah mai rahama ka ji kai eh ka ji kaina ya tawwabu tub alayya mun gane ko ko Allahumma inni tubtu ilaika wa anta tawwabur rahim ya Allah na tuba zuwa gare ka kai ne mai karban tuba yana daga cikin sunan Allah at-tawwab urzuqni ya razzaq ya mai arziki ka arzuka ni mun gane ko idan kana neman wani abu wanda a wurin ubangiji ya fi ƙarfin abu to sai ka kore masa abu ko ka kambama shi sannan kai ko sai ka ce ya baka mun gane ko idan ka shiga cikin rauni kana so Allah baka ƙarfi Allahumma inni qad ajastu ولا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء ولا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء يا الله ني نا غاغرا نا كاسا kai ko babu abin da yake gagaranka a sama ko a ƙasa mun gane ko sai ka siffanta Allah ka masa kirari da wannan sunan nasa idan zaka iya in ba zaka iya ba kai addu'a kowace iriya ka roki Allah madaukakin sarki mafi mafi fikiyar addu'a ga mamiya da za ka roƙi Allah kowace bukatar ka ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin shi ma sunan Allah ne babu abin bauta da gaskiya sai kai kaɗai ya ubangiji subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka ka tsarkake Allah inni kuntu minaz zalimin na kasance cikin azzalimai ka nuna kaskancin ka da gazawarka kai ba kowa bane sai ka roƙi Allah bukatunka manzo Allah ce addu'ar annabi Yunus ne duk mutumin da ya roƙi Allah tare da haɗawa da wannan addu'a, to Allah maɗaukakin sarki zai amsa masa addu'arsa. Mun fahimci wannan ko? Ya zo a cikin sunna, manzan Allah yana cewa duk wanda ya ce, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kul huwallahu ne. Ko? Me karu اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله لا إله إلا أنت daga nan sai ka ce al'ahadu samad sai ka kara faɗin wallahu sai ka yi roƙi wannan ubangiji bukatunka to Allah zai amsa ma kul huwallahu idan ka duba sunayen Allah ne da sifofin Allah a ciki sai ka faɗa kuma sai ka roki Allah subhanahu wataala wannan kenan to waɗannan kalmomi mabuɗi ne na kowace irin addu'a idan ka rasa irin kirari da zaka yi ma Allah in ka masa iya wannan kirarin ma ya isa mun gane ko shi yasa ma qul huwallahu kamma aka ce mata mai ta'dilu sulus alquran tana daidai da ɗaya bisa uku alqurani ba wani kirari da zaka yi sama da kace Allah ɗaya ne shine abin bauta shine wanda ake bukata a gurin sa bai haifa ba ba a haife shi ba babu wanda yake daidai da shi wani kirari ne ya wuce irin wannan mun gane ko duk kirarin da zaka yi kusan duk tafiyar su ɗaya ne da wannan zai zama na Allah madaukakin sarki ya dace da mu in ka ce Allah mai arzutawa as-samad ya shigo ciki ma'anansa in ka ce Allah mai rahama shine as-samad mun gane ko da makamantan su da haka idan mutum ya karanta wannan addu'a ya roki Allah da sunansa mai girma wanda idan ka roki Allah da wannan suna Allah madaukakin sarki zai amsa maka Allah madaukakin sarki ya dace da mu a mas'ala ta gaba a wannan aya mai albarka sunayen Allah maɗaukacin sarki takaitattu ne ko kuma ba mu san su ba ba mu san yawansu ba sunayen Allah ba takaitattu ba ne ba mu san yawansu ba Allah shi ya san yawan sunayensa da sifofinsa amma ya zo a cikin hadisi inna lillahi tis'atan wa tis'ina man mi'atun illa wahida man ahsaha dakhala aljanna a duk wanda Allah maɗaukacin sarki yana da sunaye 99 manzo Allah ce ɗari ba ɗaya wanda ya kiyaye sunayen zai shiga aljanna wa huwa witrun Allah witri ne ko watrun ko witrun Allah witri ne yuhibbul witr yana son witri ma'anan wannan aka ce idan mutum ya fahimci waɗannan sunaye 99 kuma yayi aiki da su yayi imani da su to Allah madaukakin sarki zai shigar da su da shi gidan aljanna da haka malamai sun yi sharhin asma'ullahi husna idan mutum yana son wannan garaɓasa ya karanta littattafan da suka yi magana a kan sunayen Allah maɗaukacin sarki zai ga irin waɗannan sunaye da abin da suka kunsa na ma'ana ya ƙudura su a zuciya to wannan mutum idan ya karanta littafin ya yi aiki da shi hakika imaninsa zai kawo kuma zai shiga gidan aljanna da izinin Allah maɗaukacin sarki wani hadisi akhrajahu al-imam al-bukhari wa muslim a sunayen Allah maɗaukacin sarki ba a iya alƙur'ani suka tsaya ba akwai sunayen da suna cikin alƙur'ani mai girma akwai sunayen da suka tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga cikin sunaye da suka tabbata a sunnar manzon Allah akwai tayyib inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyib Allah tsarkakakke ne baya karban aiki sai tsarkakakke wannan daga cikin ma'ana tayyib kenan tayyib yana da ma'anoni da yawa amma daga cikin ma'anansa shine tsarki Allah madaukakin sarki jamilu ya zo a cikin hadisi inna Allaha jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne yana son kyau Allah madaukakin sarki kyakkyawa ne yana son kyau waɗannan duka suna daga cikin sunayen Allah manzon Allah tsira da amincin Allah yakan yi addu'a yakan ce Allahumma inni abduka ya Allah ni bawanka ne wa ibnu abdika ibnu amatika nasiyati bi yadika madin fi hukmika adlun fi qada'uka manzo Allah kan yi irin wannan addu'a ya Allah ni bawanka ne ni dan bawanka ne ni dan baiwarka ne a mafarfada ta tana hannunka kai kake yin yanda ka ga dama da ni kenan hukuncinka zartacce ne a gare ni kuma hukuncinka ko eh wannan ɗinka ƙaddararka a gare ni wato adalin adalci ne ya ubangiji ina roƙonka da kowane irin suna sammai ka bihi nafsaka da ka sanya ma kanka da shi kaga in kai wannan addu'ar ma ka roƙi Allah da me da sunayensa kuma ka masa kirari da siffofinsa mun fahimci wannan ko kace dukkan sunayenka da ka sanya ma kanka to ina roƙonka da waɗannan sunayen au anzaltahu fi kitabika ko ka saukar da su a cikin littafinka aw allamtahu ahadan min khalqika ko ka sanar da wani daga cikin bayinka cewa wannan sunanka ne a wacce asarta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka ko kuma kai ka boye wannan sunan yana cikin ilimin gaibi a wajenka wannan shine muhallin shahid cewa sunayen Allah ba kayyadaddu bane akwai sunayen da iya su kae Allah shi ya san sunan nasa ne mun gane ko akwai wanda wasu bayinsa sun san sunayen wasu ba su sani ba amma ba a sani sai ta hanyar wahayi ba za mu zo mu ce sunan Allah kaza mu Allah ya sanar da mu ba in dai ba wahayi Allah ya mana ba kuma ba a wahayi sai a sai a annabawa da haka yanzu hanya ta gano sunayen Allah da sifofinsa shine alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam mun fahimci wannan ko ubangiji subhanahu wa ta'ala shine yake da sunaye sunayen da ba a san adadinsu ba sai Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ya san adadin sunayensa. Na'am, Allah maɗaukakin sarki ya ce,
وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وبنجي سبحانه وتعالى وممن خلقنا daga cikin bayinmu da muka halitta ummatun akwai wata al'umma yahduna bil haqq suna shiryarwa suna shiryuwa da gaskiya wa bihi ya'dilun kuma da wannan gaskiyar suke adalci wannan mun karanta aya a baya wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun duk ma'anan su daya sai dai malamai suka ce wata ta sauka a yan bani Isra'ila wannan kuma ta sauka akan al'ummar Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam al'ummar Annabi Muhammad akwai eh suna shiryarwa da gaskiya kuma suna aiki da gaskiya suna amfani da ita wannan yabo ne da Allah yi ma al'ummar Annabi Muhammad wallazina kazzabu bi ayatina Allah ce waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu sanastadrijuhum zamu musu talala min haythu la ya'lamu ta yanda ba su sani ba wa umli lahum zamu musu jinkiri inna kaidi matin lalle kaidi na yana da ƙarfi ubangiji subhanahu wata'ala yana magana cewa duk wanda suka ƙaryata ayoyinsa zai musu talala asalin kalmar istidraji kalma ce daga daraja dalun ra'un jimun idan aka ce daraja kuma shine abin da yake daukan step step idan aka ce istidraji bin abu mataki bayan mataki ma'anar ayar kenan a waɗanda suka karyata ayoyin Allah madaukakin sarki Allah ba zai musu azaba lokaci guda ba za a ba su dama mataki zuwa mataki har su tuba in ba su tuba ba sai Allah maɗaukacin sarki ya kama su kamar yadda mai hawa beni idan zai hau yana taka matakala matakala ba tsalle yake ya hau sama ba idan zai sauko ba tsalle yake ya sauko ba zai sauko a hankali to Allah zai bi su mataki bayan mataki za a jarrabe su da abubuwa masu kyau za a jarrabe su da abubuwa marasa kyau za su ji daɗi za su sha wahala kamar yadda ubangiji yace falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay da suka manta wa'azin da aka musu sai muka bude musu kofar komai komai yana tafiya musu daidai hatta idza farihu bima utu har sai da suka yi farin ciki da abin da aka ba su akhaznahum baghtatan sai muka kama su fatsam fa idza hum mublisun sai gashi sun zo suna nadama akan abin da suka aikata وقطيع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وبنجدي سبحانه وتعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون mun jarrabi mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam da kyawawan abubuwa da ni'imomi wasayyi'ati da kuma abubuwa marasa kyau la'allahum yarji'un da tsammanin za su dawo su bi hanya amma ba su dawo ba to wannan shine istidraji amma yawanci istidraji an fi itlaƙinsa a kan ni'ima da Allah maɗaukakin sarki yake yi ma bayinsa kuma tare da cewa suna saba masa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhzahu alimun shadid haka kamun ubangijinka yake dutsen da yazo kama al'umma ta zalunci kanta to yana kamu mai karfi mai tsanani inji ubangiji subhanahu wata'ala kamunsa akwai karfi akwai tsanani a cikin sa manzon Allah ce inna Allah la yumli lil zalimi Allah yana jinkiri ga azzalimi hatta idza akhadahu sanda ubangiji ya kama azzalimi lam yuflihu azzalimin nan ba zai iya kubuce ma Allah madaukakin sarki ba muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sa duk sanda ya mana ni'ima mu fahimci wannan ni'iman jarabawa ce mu tsaya mu ribace ta mu bauta masa mu ƙara imani mu kusance shi subhanahu wata'ala duk sanda Allah ya jarrabe mu da jarrabawa mara kyau Allah sa mu fahimce ta da ƙara kusantar da mu zuwa ga ubangiji ya zama na komai riba ne a gare mu ko kyakkyawa ko mummuna ya zama riba ga mutum musulmi ubangiji yace inna kaidi matin lalle kaidi na yana da ƙarfi wannan yana da alaka da ayat da muka karanta a baya da mutum ka kore ma Allah madaukakin sarki kaidi kaman ka ilhaji ne cikin siffofinsa da ayyukansa Allah shi ya faɗa to mu ma haka za mu faɗa mun gane ko Allah yana kaidi kaidinsa ya fi na kowa duk mutumin da aka ce maka yana da kaidi da me za ka fassara shi wayo ko akwai wayo a cikin al'amarinsa akwai dabara kana wani abu amma duk yadda za ka yi ba za ka taɓa gano shi ba amma shi yana gano ka sai a ce wani yana da kaidi to akwai wanda ya fi ubangiji haka babu shi mun gane ko ubangiji zai shirya mana abu mu ba za mu sanya shirya ba amma mu duk abin da muka shirya to ubangiji madaukakin sarki na sanar da mu kun ga siffanta Allah da wannan yabo ne shi a gurin Allah madaukakin sarki bayin fa su ne aka hana su yin haka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya dace da mu a za mu dakata anan abin da muka karanta daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa abin da muka yi kuskure ko muka takaita bayani Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu daidai subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. To, akan.
Ba tambayar addu'a yake ne. Mutum ne ya fita ya ji shagonsa, ya yi daina shanar shagon sai ya fita. Bai rufe shagon kai kwana uku zuwa a kashe. Ana bukatar addu'a.
Na'am, akwai wani ya fito daga shagonsa ya rufe yau kwana uku ba a gan shi ba.
Ka fito a gida.
A ya fito a gida ya zo shago amma an neme shi an rasa. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya bayyana shi Allah ya dawo da shi zuwa ga ɗan uwansa da iyayensa lafiya lafiya muna roƙon Allah ya fito da shi Allah ya bayyana shi Allah maɗaukakin sarki ya bayyana shi Allah ya biya mana bukatun mu gaba ki daya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته